إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم السبت كنت بوجه رمضان إذ رمضان الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الأولى في الأولى ثلاثين سنة إن شاء الله تعالى ظن في ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وأن المسلم يستعين وأن اليوم فيه وأن وأن يعلمهما وأن لا تشرك الشمس أن القرآن من كلمة ثم من كلمة التوبة من شاء فرسول الله آية تسعين لم تشرع تسعين لها من كلمة التوبة إن شاء الله تعالى فهم يقولون لأنه وأنا بعد أن سلم kamar da yake shi ne cewa su suna koyar da ɗalibai a makarantu na islamiyya karantar da su alƙur'ani amma suna samun matsala wani daga cikin ɗalibai ba ta iya furta wasu haruwa kamar yadda ya yi ya karanta da dawa haka mene a wasu wannan yaro ne suka yi daga iyaye sa har yau ne ba ta iya furtawa ko kuma yayin da yana bukatar a yi bayani shin wannan rashin lafiya ne ko ko galar sai asali dukkan haruka kowa da iyawa sai ya koya sannan kuma hanyoyin koyarwa suna da bambanci daban-daban a hanyoyi a zamanin yanzu asalin hanyoyi da fara sauƙaƙa hanyoyin koyarwa da yake za a yi kurisi da harkar alƙur'ani yadda ya kamata irin su alƙa'ida al-nuraniya wajen haɗa harfa irin da kuma wato haɗa baki da yadda za a yi kurisi da harfa da sauransu ko ina malamai daga cikin ƙasar nan da wajen ƙasar nan da wurare da wanda za su ga wanda Allah ya su hikima ko kuma bayyana suka ke samun wata hanyar su rubuta da kuma ana aiki don akwai bukatar mu fara binciken malamai masu karantarwa sosai ko ku je su makarantu ruwar da suke karantarwa ku samu malamai masu karantarwa a cikin hanyoyi da mu da mu wasu da wani zai bada damar a ga hanyoyin da ya dace a karantar da ɗalibai cikin turki amma ba a yi zai a cikin mutum ya gani kuskure wajen kirki da harafi wannan ba daidai ne sai dai irin wanda a harshen da za ka samu wani tsari baya iya irin wasu aruba sakamakon koyar wani ko kuma a harshen yake a wani ana samun daidai ko kana tana a cikin jama'a rikin wannan ya samu wanda ba zai iya tafi ga ba wani tsari yana kurisi da harshen za a yi yawanci yana fasta mata ana iya samun irin wannan ba zai iya fasta ba a ba a yi kira da sarki ba wani wani duk da haka akwai hanyar da ake koyar da ke yi wata da kuma da akwai misali masu yin wannan akwai wanda wanda ya yi musabaka na ga har yawa cikin Najeriya cikin Saudiya a shekarun baya wani tunan di nawa ne da wani wani wani wani abu da ya makamanta ka 90 da ne amma duk da aka yi da jini a kan zai da jini biyan kan wajen yawan sauraron karatu da kuma wani zai ba da dama haka su ƙara yin cikin malamin da aka yi a wasu kan zuwa da suna ne za su samu abin da ya ba idan da kuma bayan ya yi sama yadda da kuma fatan alƙali yana yana tambaya cewa da yanayin hukuncin wanda ya a ya kwanta bacci ya mafarki har wato ya kai ga da duka ta fito masa babu komai a cikin azuminsa yana ta bayani game da magana azuminsa azuminsa babu wannan karfin sarki wannan mafarkin ba wannan wa'ala wannan tambaya ce ba bayan sallama eh bayan addu'a kuma har yanzu sai tambayar ta ita ce wanda sai su ce tana da ciki wanda ya kai watanni takwas kuma ta gwada yin azumi da ke ta sha wahala sosai to shi za ta iya shan azumi kuma da sha azumi din za ta ciyar ne ko a ko za ta bari yin tarihi da rama azumi idan ciyarwa za ta yi kira ya ce ciyarwa ne mata wanda ke da juna da ke kenan malamai tun daga sahabbai sun yi bayani kan kashin fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa ala alladhina yuqimunahum fidyatun ta'amu miskin da tarihi da mai tarihi wa duk sun shiga karkashin wannan idan suna shan wahala kuma da yake suke a cikin wannan sama suna shan wahala a cikin ranar da ta ba a cikin gilafi ba kuma ba sun tayi ciyarwa ba wannan kauli mafiya yawa daga cikin malamai shine ba za ta yi azumi ba ko ba za ta yi ciyarwa ba amma bayan azumi za ta rama wannan shi ne abin da mafi yawan malamai ke ne magana uku ya kan ko da kuma magana mafi yawan malamai ko da bayyana kan Allah ta ala na bayan ka ayyuku bayan ka ayyuku insha Allah ta ala ta sarkaka sai ta biya azumi da ta amma ya hana ta da ta ta ajiye azumi wallahu a'lam babu cewa a kan wannan bayan ya yi sallama kuma ba ta alƙalmi sannan ya ce tambayar da ya ce shin mutum in ya yi niyya a ranar azumin farko wannan niyyar ta wadatar ko kuma mutum zai sai niyya a kullum ne magana da suka yi kuma su yawan duka malamai da sabai ce kai yawan shi da yin shi niyya a ranar farko shi da ta wadatar ne sai da in wani kuzuri ya fi jiro wa mutum a tsakiyar ana azumi an yi arziki kaza wani gari ya mata ko rashin lafiya ko ko da sai al'ada ya zo mata sun sha wasu kwanaki sannan al'ada ya ɗauke za ki cikin wani arziki mafi yawan malamin su da sai ta ke niyya da wannan lokaci niyyan mutum ya warware ko da ugiri da islam haka ma yake cikin rashin lafiya wani ugiri ya sa ya sha arziki da shari'a sai da wannan ugiri in ya zo ta ki ɗorawa sai ta ke niyya amma in dai kawai mutum yana azumi kun niyyan farko na ranar daren farko da ya yi yana ba za su kira ya ce shi har sarka wani yi yin ka a muka wata ramadan kwana a cikin farko da lafiya wannan niyyar ta yi sama da kullum ya ya ci gaba da yin abin da ba ya sake niyya kaɗan daga cikin malamai su da zama da wata sun tafi kan cewa kullum ta sake niyya za ki samu da niyya wannan wata ra'ayi magana da yawa daga cikin malamai yau su ya kaga aiki wannan wa'ala musamman sai suna da mutane aiki wannan bayan ya sun gama da kuma addu'a sun sai ne yake a yana tambaya a cikin da yake shi da wanda ya karanta ko Qur'ani ko da wanda ya karanta Qur'ani da bayan da da kuma wanda ya ta karanta wasu in wasu indodi na Qur'ani ya yi ta maimaitawa don ya haddace wanne ya yi da kokarin hanta yana da barna da yawa sannan malamai suka ce gwargwadon yawan lokacin da aka ɗauka ana karatu in da kuma ana ake karanta ba su gwargwadon da da aya ko wanda bai haɗe kurani gaba ɗaya ba in yau ya mu dai dole zan san waye ko bai zuwa da musulunci ba ko kuma wani abu da Allah ko rikin da ya tafi wani kira da suka tura goma ba ko kuma tura biyar malamai suka ce in yau ya mu dai wanda ya haɗe kurani gaba ɗaya in yanzu kawai zai yi karan turwa ya yi wannan sunan ya gama ya yi wannan sunan ya gama zai iya yin wasu misali awa uku yana iya da zai ko awa biyu ko wata wani haka to wanda ya ce sura biyu kadai shi ma in yi kamar mai kawo da gwargwadon awa biyu yana iya yana mai da kaushi nan yana da lada na awa biyu yana da kasuwa ya kuma don su da lada yin yawan su ne ne haka ba da kasance har kuma da ke mai mai kawo da wani hadisi والولد يعطي يدوك الى رجل الاموال واجعل حقوق لله مالكين وشاع قطع قلوب خمس اموال ويوك يوك يوك اليه اصلا لما تسمع الرجل اكثر يعيش يوم الليل رسول الله اصلا ابن مبارك ابن مبارك رحمه الله تعالى yana kiyamun dare da suratun zilzal ila zilzalatin arzu zilzala ya yi sai yana da daga saboda tadabburi da abin da aka sura ta ɗauka da ranar ba da sura take yi an zama ayi hafiyar da ta'ala na tsara mai da ayoyi da inna kunna ne kawai da da'u inna kunna sabrul rahim ومن الله علينا وقال عذاب الخلود فترى ميمك وقال ميمك إلى صلاة الضحى يمكن ولم يعلم تقول من صور الوقت الذي إلى ميمك إلى دلاجا ودين كانت رسولا يكبر رسولا يكبر رسولا هل سوى أوعي شيء هذا من يتويبك هل سوى أوعي إن الله سبحانه وتعالى يقول على الإذن إلى إخلاص الجسد الشقاء الدنيا يوم إخلاص الجسد misalin irin da aka mutum zai samu a wurin Allah su wani wa ta'ala gwargwar ne ga Allah ko da aiki ba ga yawa wannan wa ta'ala ala wannan bayan ya yi sallama ya yi addu'a alkhairi shi ma ya ce yana tambaya cewa wani lokaci ne ake wani lokaci ne ake karɓar addu'a kuma menene ladan karɓar addu'a wani lokaci na fi gaba addu'a ko wani lokaci da ɗaya gaba addu'a ko wani lokaci wai za ta alaka ga gani an ni farin ni farin ujibu da'awar da da'i da da'a ina ga kan kiran mai kira ina amsa kiran mai kira idan kira ne ko wani lokaci ana da gaba addu'a wanda ya fi kowace shi'a Allah subhanahu wa ta'ala amma malamai suka ce da hadisan sallallahu alaihi wasallam suna ko su kuma wanda ce da kada za wajen da mana addu'a jikati in kuke kai azu jikati ya taruwa in kuke yi addu'a ya da dubura da ake kamar addu'a a ranar juma'a a lokacin da kake yi ba wanda ya kama da lokacin da suka da wani sun da ya bayyana ba ana kamar addu'a wasu ce da la'asar bayan la'asar wasu ce da hanci wasu ce da makamantan haka wasu suka ce lokacin da limai ke ruba ya zauna kafin ya kan ke ruba ta gaba duk wannan ba yana da cikin cikin ba za a zama da a wannan rukun ma ana kama addu'a haka nan rukun da ake yi nan lai kashi ɗaya ta hukun dare na aiki daga shi ke addu'a rukun da ya kama addu'a da cikin kudade da yawa da wanda ba da ya kula mai misali ko na makawa da wani ko na kan gaba ko marwa ko ana cikin tawaki ko abin da tsarba da wasu wani wurare haka amma a ko'ina kuma abuwa da rukun da ya addu'a Allah na kama addu'a yanzu aka kira ga sallah ki ga da ke yin Allah wanda tana son da wannan bayan ya sallama ya yi addu'a an gari yake tambayar da ita ce lokacin da liman ya zauna tsakanin hudu da ranar juma'a shin mamu za su iya addu'a ne ko za su yi yanzu da aka yi bayanin cewa yana daga cikin guraren da malamin su gani cewa ana da ma'addu'a sai dai ba zai kuma iya daga addu'a su ne yin addu'a ne kawai liman ya zauna suka yi addu'a a wani lokaci a kuma suke bukatar duniya da ake a kuma na alkhairin duniya da lafiya wallahu a'lam wannan bayan ya yi sallama ya kuma yi addu'a a kai da su suwa su yi tambayar su yi ce mahaifinki ya tuba kuma yadda ya rubuta mahaifinki ya tuba sannan kuma yana fama da ciwon ƙwarka kamar yadda ya rubuta da kuma tsinuwa a mafi yawan lokaci a bara ya samu ya yi azumi ya ce amma bana ciwon da imuwan sun karu ya yi kabulu a ranar azumin farko amma zuwa a zahar ya yi ta neman abinci daga baya a ya cika mota da ruwa ya sha sannan daga baya ya fi abinci sannan kuma yadda yana yin abinci duk wanda yake baya azumi zai saba masa a ranar sahur na biyu ranar sahur na biyu ya tashi aka ce masa ya yi haƙuri ya haɗe azumin saboda bai da lafiya da ya ce zai yi azumi saboda shi ba azumi ba ne. A tunanin za mu jira ya samu sauƙi ne sai ya biya ko kuma za mu ciyar ne ko kuma ya yi azumi. Mun gode. wannan abin da duka hujjoji da za su yi sa ya bar azumi sun tafi a wurin sa zama kuka ce ya su ba su ba tana da cikin dalilin da yake kan mutum ya ajiye azumi wanda da an kuma ma ne kafin rama hannu da ya su ba yake sai ya ajiye azumi kuma ga wanda ma ke kare jama'a sai ya fitar da kuɗin gidan yana sai kare ka gidan gidan ya fitar da su da kuma ci gaba da cin abinci don tabbatar da mutane su koyi aka yi koyo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam الله سبحانه وتعالى يقف سوى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه قولا واحدا تفكير نجد كل مسجد كل مجال والتسجيل في مثل عظيم ينظر لو في آية الأرض ينظر فهو لا تشعر على وجه الأرض ولا يكون هذه الأرض آية في عليه يصير وكل ذلك هو في الأرض يبقى تجي الأرض يكون كل ذلك kafin ya yi ya kare ya hannun za a yi cewa ko da rana ne ko za a yi cewa in fara halin yi a rana ɗaya lokacin da ya samu amma dai kafin ba za a yi kira a zama an yi wannan siyarwa ne shi ko kawai shi ma sai da ana nan da fashi sai da zai kamata shi da ya ga dama ya ci abinci ko ya ce yana abu ya ci abinci a matsayin yana abu wannan da ka so biyu ne na shi ma da ke ci kamar da ku ambata sannan babu wani sai abu ya rasa Wanda dukkan kwanakin mai kaga a ranar farko kun ce ya sha ruwa da Allah kuma ya sha insha Allah kuma ya kake sha yana a ranar biyu kun za a yi sa ya kula ya yi rufi ko cikin da tafi da sake kai wa wani shi a tsawon ne amma kun kun kudo cewa kuna da kuka lafiya babu kuma ya kasance cewa na ku ya'yan su su da kenan ko na wuta la'ani tsawon Allah tana da shi. Daga nan ku yi wani karatu ayata shantakin da ɗaya cikin zuwa da sauran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تسير من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون
wannan ayoyi sun zama dalilin masu uzuri kamar yadda aka bayyana tsarin sujja duka abubuwa da aka ambata Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kan tsayi bayan sa kuma ya fahimci da su da suke masa da su da suke wa manzon sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suke baki suke yi mai samu fita tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam suke kuma ba da uzuri idan suka rasa abu da za su rike na uzuri ko kuma suke cikin halin rashin lafiya Allah subhanahu wa ta'ala sai tara su gaba daya sai ba da uzuri gare ni Allah ke laisa ala su'aka babu laifi a kan masu rauni waɗanda suke cikin rauni ko ƙananan yara ko mata ko tafiye masu shekaru da yawa ko kuma masu rauni a wajen halin wato arziki duk waɗannan babu laifi a kan wala ala marwa aka nan marasa lafiya waɗanda suka rasa wani gawa a jikinsu ko fuskar lafiya suna cikin duniya wala ayyukan da nuna la yajidu na mayu fikuna haka da babu yake akan waɗanda ba su samu abu da za su ciyar da iyalansu su ciyar da kansu wajen tafiya wajen yaki tare da Allah sallallahu alaihi wasallam ba muka faɗa nan laysa alaihim harajun babu yake babu yake babu wani damuwa da tare da su idan na fashu idan wa rasulihi matuƙar dai sun yi nasiha ga Allah da manzon su sallallahu alaihi wa sallam sai sahabbai suka tambaya da sallallahu alaihi wa sallam man yasifu lillahi wa rasulihi waye da yake nasiha ga Allah da manzon su sallallahu alaihi wa sallam shi ne malamin sai cewa mai nasiha ga Allah da manzon sa a annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce sahabbai shi ne wanda yake zaɓen Allah ya fara wa ta'ala a kan duwan yusuf a cikin duka mu'amala da yake ko kuma in abu biyu suka biyo wannan abun duniya ne wannan kuma abun lahira ne to yakan gabatar da harkar abun lahira kafin daga baya ya biyo ya kuma da harkar abun duniya mana ya fi ciki da lahira a kan duniya shi ne wanda yake a nazira na tafi lillahi wa rasulihi wanda da suka tsaya ke da mata Allah suke so manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suke so akan wani abu na duniya sai dai kawai kundiri ne ya sa ba za su iya fita ba amma ba wai kin Allah ko na fiti Allah ya ma ya mutu ne ne ne duk wanda da ke jawda da aikin shi domin Allah al-muslimin to ba su wani laifi ko ba su wani abu da yake na matsala ta tare da su game da rayuwar su saboda Allah ya san sun yi abun da ya domin Allah sun zama a gida da masu yadda izinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka yi sannan kuma sai kundiri ya tabbata sannan suka zauna ko sun yi ka kundiri su ga Allah sallallahu alaihi wa sallam الجماعة المسلمون سنة الوجود الأيدي والحنة وأمر في وجود الله يعني أمر فيه وأدعو كوعة فيه كوعة غريب كوعة غريب في كل أيام وجود الله يأتي الله يعني رسول الله تسي الله يمشي كاري حتى أمر فيه ولم المسلمون فأيضا كل لما نرى إما بيريكم سنوات عليه فلم يكن كل ممكن مسلمين وجه a koki na yake da tabbata Allah ya san yake don haka ba zai abu da yake na fada ba ko ba zai abu da yake ba daidai ba don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma'alim ni da min sabi wallahu ghafurur rahim Allah bai gafara ne ya gafarta waɗannan musulma da kubirin su domin suna da kubiri na gaskiya Allah ya san kubirin su rahimun Allah ne shi kai don haka Allah ya jin kansu Allah ya san kubirin su don haka dole a shafa da yake ولا عدد الذين إذا وعدوك لتحملهم haka da babu yake aka waɗanda suke zuwa gare ka da ta hanyar wurinka da wani a waɗanda suka zo daga ƙauyuka su ne bane bane ba su ma sun yi wurin da Allah sallallahu alaihi wa sallam da kira da sallallahu da halin tafiya babu da abin da za mu iya tafiya ne babu da gobe babu komai babu yin kaza babu kaza ya ya sallallahu in akwai abin da ake magana Allah sallallahu alaihi wa sallam da ina gaskiya ba shi da hali da zai iya ɗaukar ɗawainiyar su waɗannan bakin ciki da damuwa suna koma ya suna kuka ko kuma ga yiwuwa suna kuka to shi ne da Allah ya kowa da ina ayoyi haka ne ka jera masu bi Allah ce wala ayoyi da zai da ma a kan ka da hanyar mu haka nan ba ku ne a kuma da in suka zo wuri ko suna cewa a wani kun ta kai kuma kada ku la ayoyi ma a hirin ayoyi ba ni da abin da zai iya ɗaukar nauyin da shi فالموت الكبرى وأعين كثير من الجمع إلى أن تسرع دول الحوائج حملا سوى وجهك ألا يكفي ما يكفيون فاستطاعوا من ذلك الرضا ولن الله سبحانه وتعالى يكون يقف كل الحديث ويقدم من صنع الله السيد ثم صنع الله صلى الله عليه وسلم السيد suna bakin cikin tsawon kada annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma ubi ne a wata lokaci ko wani abu a wani sanya a yanzu da wani bawan Allah yana taimakon addinin Allah da dukiyar da komai ka ji cewa kai ma da kana da hali da kai a wani sai ya maka zuwa da hawa da ba ka da ko kuma da wani bawan Allah ya shiga halin da kai kai babu abin da gidansa babu abin da za a shi babu abin da za a shi wani kila ma ga duniya babu kuma mare kana ji kana da kai kuma ka da halin da za ka iya taimakon ka wannan kaji da damuwa a cikin wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaya sai ka taɓa bamu da addu'a in kai wannan addu'a ne ki ce sai madari ka ba shi ki ka ba shi komai ka yi maka da abin da baka ci za ku wani nan Allah subhanahu wa ta'ala yana da kula da shi yana kuma lura da matsayin shi Allah subhanahu wa ta'ala bai fara sai ya san Allah kai ya ba ka kan Allah ya yi inda kawai zai je ne su ne waɗanda suke Allah subhanahu wa ta'ala bai yana da إنما السبيل على الذين يستحفلونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع القوالب وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون
الله سبحانه وتعالى إنما السبيل فكان يقول إن ميول أو يد ما سوى سرع سوى على إن مستبير كل سوى أبين من سرع سوى وزار سوى أزرع قلت لا يستطيع الله على يدي وسأل بيد شأنه بس قوي مسألة تثبت على الذين يستأذنونك وهم أنبياء ووسأل بيد اليمن إذن كفر تصدر أجيرا وهم أنبياء والحال وهو الآن سوى سوى سوى الحال سوى وذلك سوى تبني ما سوى المؤمنين من هذا الشيء الذي ولد هذا الكتاب ولم سنة ولد الشيطان مسألة على أجيرا سورة الذنوب تنزيلا وعلى السبيل على من الذنوب إن شركي بما كانت عليه صلى الله عليه وسلم سورة الذنوب ولا نسير الذنوب سورة ولا الذنوب أن يكون مع الخوالي إن يسرق زورا كانت ما تعحينا معنا ما كان الجامعة فاتن من الجهاد با يقنا أن يعلى وأن يسرق ولي رب من الجهاد با يقولون أسكو بيولي وأن يفاتن الجامعة لا حلو كون أما كون تريد كون يعمل ko kuma suna cikin halin lafiya wanda su suke yarda su zauna tare da irin waɗannan mutane a gida waɗannan wa tsaba Allah ta ya kuri Allah ya rufe a kan dukiyar su ba sa fahimta gaskiya kuma ba sa gane cewa rashin fitan nan ba akwai matsala ba sa ke gani a lokacin da su zama a lokacin suke murna cewa a lokacin da zama ya fita da ya fita da suwa da suwa ne suna tambaya wa ne a wani ma ya fi suna son sa su ma'ana ne suna son sa yin da yin ajiya an bar su tare da mata da ƙananan yara a gida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi yana yin kaya gida amma su suna nan waɗannan Allah subhanahu wa ta'ala ya su ne waɗanda wa qaba Allahu ala qulubihim Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da akan zuciyar su kawai la ya'lam alhali su la ya'lamun al-haqqa bi ma'ana ba su sanin gaskiya ba su sanin abun sai da ne yake nan kawai suna cewa suna za suna saba wa Allah ya tabbata suna saba wa Allah da ta rai da kawai ya ce ya ake da mai ne
يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم ترد يأتون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
إن الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى أن تبقى الإسلام إذا وصلت شكوى يا الله لدين كنيا لدين نوي لا شوى الكريم a wurin tattalin da wurin kunya suna tattalin da ya hauka shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ke ba da labari to shi ne a gari ba kula ku da kunya ga wanda sai aiki a kai ba abu da ya same shi ga wanda sai suna da su da lafiya shi suka samu falala da daraja da karbuka a wurin Allah duk da wurin Allah sun dawo kuma Allah ya kare to sai wadannan su rika damuwa shi ne Allah ya ce ya aka biyu na gidan ku za a ja ka gidan sai ga suna ta mubili suna da nuna ko wallahi ba don kaza da kaza ba su cikin bin rubi idan ka tashi ne ne dole ka dawo zuwa ga su cikin rubi Allah ya kun ka sani da ka aka ji ku ne ma ba da rubi ba ni ta kula mana su rubi ba lan mun ni da ku fara wa da kake ko ba ni da ku ke kana da mu ku yi ya kada na fa'ala Allah min asbari Allah ya riga ya ba mu labari ba da labari da gaskiya sai Allah ya mun nan ba ba da labari na gaskiya ya fi karfin asbara a wajen karfin gaskiya don kada na fara Allah ne asbari hakika Allah ya ba mu labari ya gaya mana hakikalin labari This is min asbari ya ce kada na fara Allah min asbari ne sa min asbari har ka rayuwar akwai shirme akwai shirme da akwai karya wani tsari akwai gaskiya wani tsari akwai waye akwai waye gaskiya sai da in akbari kola akwai shirme akwai gaskiya akwai kaza labari na yi wasu samun shigo wa ina suna da sai kalin nan ba a nan amma labarin Allah da ya ba ya ba wa Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tsantsar gaskiya ce sai da kalin nan ba a nan Allah ya ba mu labari labari na gaskiya من أسرار كل بدر عيون عيون أقوي كريا عيون أقوي وجرى ولا يقوي جسيا ولا يقوي كلام جمال ولا يقرأ تكتبين أسرار فأنت خبر يا أبو كريا لبسيا لجنين لبكاشين لما لسواي لواي كين خبر أما أنت نوع to tsantsar gaskiya ne yasa amma yadda za a yi da da aji na bai hauni na fi kirani an yi anar da kuro wani kawai da tsantsar gaskiya da zaka yi amfani da na ba نحن نقص عليك نبأهم بالحق نبأهم بالحق قول لا بارد إجراء لا بارد لنفسك أنت نفسك قد نبأنا الله بجميع أخبارك قول لا بارد لنفسك أقول أقول لك قول لك قول لك رقم الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون قد نبأنا الله من أخبارك وسيرى الله عملكم ورسوله tabbas Allah yana ganin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da aiki kuma Allah ya baki labari bayan kun da yin biyu kuma taraduna ila ayyuka da gurbi wa shahada sannan tabbas za a yi yau zuwa ga masanin gurbi da abu da yake bayyane shine Allah subhanahu wa ta'ala rana za ta zo za a je da kowa kamar Allah ya baki labari kun yi wajen kuma yana ba mu gurbi a yanzu Allah ya san shi Allah ya san bayyane labarin da kuke karanta labarin da kuke da kanya kudin da ke bayarwa kudin da kai rashin gaskiya da duk duniya da kuma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya san laifi da bayyane za a dawo da ku zuwa gare shi wa fayyuna kun sannan zai ba ku labari labari na gaskiya bima kuntum ta'malu da abin ku kasance kuna aikatawa na kin fita tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran kuna birki da wani addinin Allah su kuma Allah zai ba ku labari na'am سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرفوا عنهم فأعرفوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الله سبحانه وتعالى يحلفون بالله لكم يسألونك بسرعة نصرة الله عليك إذا انقلبتم إليهم إن كنتم تدعوا وكنتم تجيئون عليك إن كنتم تكذبون لكن ترى الذي وجعل لعل سبحانه وتعالى لتغني عنه ويرد عليه ويرد الله المستدعي عليه وعرف يشوف لنا لم تكن الله كم أيام تبقى تكمل يوم الله تبقى لذلك في اليوم يتغنى الله وأشياء وكذا يتغنى الله in kurkai rantsuwa ya tabbata a kan gaskiya kan labarin duk da ba kin kace wallahi kaza ne ko kuma ka kaza ne idan kace wallahi zai yi maka kaza ko ka tabbata cewa ba za ka tunda sai dai kin da ina cikin umarni da ajanda wala kuma an shari'a ta bada hanyoyin canja wa in bayan aure amma in ba haka ba duk wani mutum da kake mu'amala da shi ko an kare dan kankanin yaro kar ka ga kake wallahi a hali kariya za ka koya masa mummunan dabi'a zai ka da mummunan dabi'a da ya dace to da haka ina da jama'a mai da ya hanyar billahi lakum idan talabatum ilayhi bi tuqwa da sannan za ka ji suna rantsewa da Allah ko shi muni da an cewa wallahi cikin za ka mutum shi muna cikin ya karanci mutum cewa a yi wani alamun da ne dokin hali ne wajen yadda da abu da duk da farki da ke da tsakakkiya ne yana ga ba a hanke da ana cin karya ba sai in an kona shi to da ya fahimci cewa wata ya karya da da ana cin karya a yanzu idan ne za ka mutum ya kuma kakasun kula a nan amma sai ka ga mutum da ya rauka in kake wallahi shi da mutum sai mutum wuta wani mutum yana da rukuni a madina amma da sarkawa ya bayar sun ce a kanin ka da allah kanin da suka mallaka suka ce wata bina ya na na shi da na kawai sai sai wuce ba har wa ba wani sai ba kuma sai ce ba ya kan ce to wanda kai buɗe wa kanka kofar talauci ni ba ruwa na amana ce an ba ni ne ka ba kuma da ni in na ba ka kasin cewa ba ka cancanta ba tsakani ka da Allah ko ka an kawo da kuma kan tsaro shi za wanda ka yi yawa ina kawo a cikin garanta ka zama da kuma da ba ke lantarki ka je ko da kawo da shi ka ga an ba da sai dai ke da kuma amma ka ka ba na cikin sun tabbata aka ce a wannan ka in kai da ka karba alhaji ba ka cikin ku kawo da kanku kuma da ba a ko shi ba ko da nawa kawo da kake ji ko idan da kuma masu da kafa da sanayya sai ga mutum yana da hali bayan cikin mutum ba suke na wai saboda an saba cikin shekaru bayan ana bani da kawai da kanta ba a bani arziki ma yana da wani abin da mun ya mun da shi halin ba kawo alhali ya kuma cikin mutum kana kuskure mutum yana buɗe kansa ko mai talauci ne ba zai koshi ba arziki ne kenan ka bar zakka a bani ne ga wanda Allah yake a bani Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mutane da kwarai waɗanda in an rantse musu Allah su suke da kuma magana gaskiya amma a yau an wari da wani da rantsuwa da girman Allah a kan kariya to Allah shi ya yi za ka yi wannan sura da tana kai da cewa Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ta haƙuri ya haƙuri kuma da zai da za ku suna da da Allah gare shi idan ka rabu ne to da duk da gaskiya da sura da ya ake ko ake kira wannan kuma أجيب المسألة كل الله عليه وسلم يجيب لك يجوعه عنه ويرد ذلك لأنه يوقف مجالا الذي يعاني عنه كيف تجدون ذلك المسألة لأنه يوقف مجالا للاجتماع فالفرق الأول إن كنت تعاني عنه كل يوم ويقول المنافقين الله سبحانه وتعالى يقول إنه من إنه من بمعنى إنه خلق ثم وتبنيه من كلمه suna da mata iya su mutane ne ba mutane ke yi wani ya ne zai ma kula wani zai da ga ba da mun karatu wani wani Allah ya wani wata ayyace wa makon wani da hannu makon shi da suka da kuda kuda da shi da za a yi mata biyar su wannan shi ne sakamako da tsaro da dalilin tsawon da suka tsaye a kansu da shi da da Allah sallallahu alaihi wasallam tare da sauran yara da ayyuka Allah ya yahdi da lafiya kan da ayyuka za ku yi suna rantsuwa da Allah ga yau ku ne kan zo ayin su don ku yarda da su. Domin duk mutum shi ke kan jama'a wallahi Allah ya yi suna da kuma kan zo ayin. Za ku yi suna rantsuwa da yau ku ne kan zo ayin don ku yarda da su. Da yawa a yau mutane suna iya rantsuwa cikin sauki in mu'amala ta ta kai mutane gaskiya a cikin labarin tsoro. Wani mutum babban mutum ne a duniyar zai ya aiki wani hayayen ya wata mu'amala ta hana wani su wannan to bakwai yana da zuwa su bayan sai da kuma wani lokaci a kalifa wani wannan bawai shi lawa kuma ne amma dai shi ne gaskiya kamar abu na yi ne kalifa wani wannan saboda mai mutane ya za a zo ga sallah ga wani karance da Allah akan kaza a wuce karance da Allah akan kaza a wuce wani ne wani ya zai duniya kana zuwa wani da Allah mutum hawan Allah ma kai wanda ku ta musu to kuma da shi wa an saba ya ku kai anan ne wallahi ba wa an ba ku ne to wannan Allah ne ya yi ba ko a siyasa in ma siyasa ce ko a mu'amala da kasuwanci ka tsaya da shi in za ka rinka karanta a gaskiya lokacin za ka rinka akan ku tabbata cewa eh ake gaskiya amma mutane ana ana wannan ana rinkewa da ana abin da Allah ya ba kan ku sanya Allah da wakil da zai yi aiki Allah ya zama zuwa kafin rukun iya da mutane wallahi ka ba hukumar kani kani na da fifa wa ina biya masu wallahi ka ba ka ba irin kuma ina biya masu wallahi ka ba ka ba alhali ba da biya masu ka yi kuma ba ka yi bai yi in kuna da Allah kan mu yi wanda da Allah ana zuwa zuwa ne ga wani zuwa ne zuwa zuwa kai kana zuwa masallaci kan mutu abu da ke yi a rasa waye waye الله يشهد الله سبحانه وتعالى يحيي كل رسول ترضى عنه كل رسول ما بين قلوبهم يحدث فإن ترضى عنه فإن الله لا يرضى عنه وهو مخالفين فيقول كل كل يدرس من سؤال خير لنا صلى الله عليه وسلم ألا تذكر كل يدرس فإن الله الله الذي أعلم بيوته لا يرضى عنه وهو مخالفين معناه يبدل من الله صلى الله عليه وسلم مبارك أو قريب فإن الله يدرس domin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba amma Allah ya san gaibi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san iya gaibi da Allah ya san da shi wanda zai ke tsere shi da sanar da shi ba tare da amana da kowa a duniya ba iya wannan gaibi sai zo manzo Allah ya san amma bai san gaibi ba ne ba sanin gaibi sai Allah subhanahu wa wanda shi ne alqur'ani ya tabbatar da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne a cikin duk wani wanda kake so ne sai kai har garance masa a gaban sa akan kariya ko akan abin da ba daidai ba kuma ko da wanda ya yi zargi ka sani da cikin Allah ka sani da wanda ne ya da kai Allah ya ci da kai wanda kowa ya ci da kai a duniya Allah ya yi amma wanda ake yawa ba ba a tunanin wannan ya dauka kawai a kawai bari ka nace masa mun da kawai sai da ya tsare a masa cewa bari ka nace wa wani ya yi ta kuma wani ya yi ta ne an yi maka tana wani wani da shi zai kwana uku da jari ba Allah subhanahu wa ta'ala kuma baya ci baya malaiku wannan ci baya da balle Allah Allah subhanahu wa ta'ala la ta'khudhu sinatun wa la nawm mutum ka in yi kwana uku da jari bai zama sai ka je asibiti yana da maganin bacci don koya aka yi ya mara da bai ba ko ni lafiyar da yake ji suka da zai a wala ne wala nan ku bai kirin gari ta a ga ku da ne wala ku da la ku da ba shi to ma sai da a wala ne kada an hana ko da haka wannan ya da niyyar dan wannan a bare da Allah da ni da ta ku da ku wala wanda yake yi na kan zuwa sarki wala da ku da balle bai Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne abin da kula da sama da ƙasa gaba ɗaya na hannun Allah ko wala ya kundu ko shi kuma wato kula da kiyaye sama da ƙasa da ya taɓa tafiyar da Allah ko na ta ƙasa ko yaushe Allah ya kula da gefen san da gefen san da gefen san yana kula da ƙasa har ƙasan bakwai yana kula da sama har sama bakwai a kowane sakan a duniya yana da kuma yana kula da duk wani da cikin sama da ƙasa dukkan halittu babu wani sakan ɗaya da wani faru a cikin ƙasa ya rasa kulawar Allah saboda Allah ya shigarta da kulawar musulmi babu Allah subhanahu wa ta'ala ba ne wannan sai Allah mutane da su masallaci a riba ce a yanzu kula da su ke sa waɗanda suke tsakiyar a yanzu suke yin wannan tsiki su kuma aka shigarta da su ba a haka kuma na dukkan kowane masallaci a wani haka kuma duk wani masallaci a wani haka kuma duk wani masallaci a yau duk wani masallaci a yau ka nuna ka wuce yamma har kuɗe sai ka fita har wani Najeriya. Duk wani su tafi a Najeriya. Kula da su da ana yi da ya sa kula da bangaren gabas ya daga sabda shi ya gera kula da bangaren yamma. Kwayoyin su tafi kasa da dabbobin su tafi kogi da ya sa kula da su ya daga da ya sa da ya shiga da wani suke tsoron kasa ba ba dai Allah ya Hakan kuma na ba'a su duk da ya kuma. Halittar ku da kada ku da kula da ku da duk wani abu a wurin Allah kamar yin zaɓe a duba yawan kuma a doron kasa a ce Najeriya akwai mutum miliyan ɗari da kaza ƙasar Indiya ma miliyoyi ba ƙasar Indiya sun fi yawan mutane masu gaba da baya ƙasar China duka waɗannan mutane kowa a cikin su wanda kuma da kuɗi a tafi shori jijiyoyi ba da shi a babu wani ne da biya da tsara ta ake motsi haka sai Allah ya fi yau da ne ba za ka yi shirin cikin jami'a nan kawai ta kalli wani shekara wani ke shi wani bishiyar da kan shi Allah ne san cewa su shi da suke da shi wani bishiyar da aka ya san suna kana Allah ne ba su kuma su kana in Allah ya san su kana ba su kana kaje duk inda zai ke inda bishiyar su ke da cikin jami'a nan da zama cikin jirgin a lokacin da Allah ke kula da wannan cikin jami'a kuma Allah ke kula da wannan da zai kowa ya take da shi ومتى أنا وين المال؟ رب الله صار ذلك عنه يا صفور يا صفور يا صفور جملة ولا بيقول على الله يمكن يسلمون يمر يسلمنا هاي أنا هاي أنا كثير رب يحكمون بالله يحكمون لكم بترضوا عنه ويبلغ أشياء صلى الأسوة تحلى قريب بترضوا عنه ويبلغ يسلم وأنا لكن ترضوا عنه قوم بكم يدرسوا فإن الله لا يرضى عنكم بخلقه الله ويدرس لخلقه
الأعراف أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم.
da wannan yake nuna cewa duk abin da kake yi ko harkar kuɗi ko harkar mata ma'ana neman aure ko harkar neman kuɗi ko harkar neman matsayi ko harkar neman aiki ko mene ne a rayuwa in dai za a bari da Allah ku gida da wannan ka ne yadda Allah ki dukkan ina mu wani rayuwar ka gaba ɗaya ta zauna Allah qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamatiya lillahi rabbil alamin yawa rayuwar gaba daya har ka rayu gaba daya har ka mutu gaba daya da rayuwar da mutuwa da aikin alkhairi da kake yi da sallah da azumi da aikin alkhairi da kore da rayuwar ka gaba daya ya kake a waje a a gida kake aiki kake a wani aiki gwamnati kake sana'a kake a shagon ka shago kake da shi na kasuwanci a a menene duk gaba daya ne da ya rabu da alaƙa kuma da suka Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana yanzu Allah kawai kake yi in akwai wani abu da za ka samu amma babu da sai Allah ya ce samu abu da za ka samu in akwai wani abu da za ka rasa amma a rasa shi shi da za ka iya sai Allah ka abu da wannan abu da shi kawai ko da ka dubbe a zaɓi Allah da manzon Allah ta da za ka yi a nemi yardar Allah ta da yake da wani kowane ne ka iya sabawa da cikin ne wajen samun Allah amma in dai wajen harka ce ta rayuwa ba wai abu da ya shafi hakkin Allah ba ko da ka da yardar jama'a ka nemi mu jama'a su yarda da kai ka hakura a kan hakkin ka ko kuka da shi ka hakura a kan hakkin ka ko kuka da shi yarda da kai ka hakura a kan abubuwa da yawa ka yi hakuri in yi wajen da da bayan ba hakkin Allah ba hakkin ka rikar fasinan a mu'amala a tsakanin ka da iyalai in ne hakkin ka rikar ka yi hakuri su yi kaza su yi kaza su yi kaza sun saba wa wani mafi damuwa amma in aka taɓa Allah ku na kowa ba ku ba hakkin ba ne hakkin Allah ne kai ko yadda Allah ke yi ba ya yi ba haka ce duk mu'amala da zaka yi ya ga a shago ko da ai kai hakuri kun da ku gaba ne ba a ki gaba hakuri kuma gidan ka a shago kai hakuri ya ma abu gaba ne ba kai hakuri wannan ko mu'amala ce amma ya sa ka sabon Allah wannan ba wannan shi ne abin da kuma duka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce al-a'rabu ashaddu qudran wa nifaqan wa ajdab al-a'rabu al-arabu qawiyyu أشد كفرا ونفاقا كيف في السلم كافر ونفاقا ومنافقا وأجدر كتب إذا زلزل في هكا كتب إذا زلزل في هكا معنى ذلك وقولي سنة كيف قومي أما أعلم يمين أعلم يمين تقولي يعني كتب معنى إذا كنت تقول أعلم القرآن da tarihin gobe da bakar Allah ya bar alƙur'ani da ayi da ɗabi'an in muka lura da shi za mu ga cewa wallahi a yau mu musulmai abu da yawa mutane da waɗanda ba ma musulmai ba ba sa yi abubuwa da yawa don yin suna da ƙarin musulmi mu yau musulmai da yawa suna yi hasari wani abu da musu ko abun fargaba ne wani ta tabbatar mana mu musulmai kan zamani waɗanda shi mafi ya yawa da su zaka ta zamani abun duniya da yake su da jahannam ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karshen abun da manzon Allah ya fara duniya a hakiyya karshen hukumarsa wanda bai sake samun damar tsawon bai ba shi ne al'ummarsa a ƙarshe abun duniya sai ɗauke da kai su da jahannam to mu ne zuwa abun da ya saura na gari abun duniya ba abun da baya kai mu haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kira al-a'rab ashad al-kufra wa al-nifaqa wa ajdab ya rabu kawai suka bi tantance suka bi tsananin kafirci suka bi tsananin munafirci wa ajdab ko suka bi tantance da ma kai wa ahra da yake malu ma'ana su ne ahra ake kuru kamar suka bi tantance a ce eh su bi kuwa tsananin kafirci su kuwa tsananin munafirci saboda Allah ya ce لئلا يعلم حدود ما انزل الله على رسوله saboda ba su san dokokin da Allah ya saukar wa manzon sa ba shi ya kai su wannan yau su a kauye da za mu san Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa kamar da masu tafsiri suka kawo a hadin gurbin da ya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa wanda duk yana yi a kauye a zaka yi rayuwar kini na kai da ba za ka yi har abubuwa da yawa da rayuwa in yau a kauye ne wanda duk yake farauta da bin abu ne to baka yi gaba da zaka yi akwai gaba da cikin wanda duk ya bi shugabanni yau ya je a jira da mu ko ya je a jira da mu ba ka yi fitina ko ta an ta an ji wanda za ka yana da lafawa in shugaba ya wuri ka ya je ka kan da dole gida a bai ko kuma kullum ya je gida ya lafa ba wai maslaha al'umma shi da ke yi ba to wanda shi ya samu fita a gida kaga ba a bukatar mutum kullum ya zama to shi yana kan kofar gidan gwamnati kawai ga maslaha kansa ya zafi ya ya wuce can a ga yana yi a mai a in kuka zaɓi mutum kuka ce shi ne shugaba to wace ya kuma yi wace ya aiki kowa ya da kan aiki ne ba wata kirari ce su maka ne in ya zo ya su gan shi da su ji wani abubuwa na kasantar da kai wani bai dace ba in an kira su su je in aikin da aka kasu ne za a wahala da su su za su yi in ba a kira su ba suna fi da su kawai wani ne ka gida da malamin su ne kuma a jikin da sallallahu alaihi wasallam in shugaba ya kira ka yana da hakkin islama ko in ba ya karo da ana sai wani shi ne shugaban in ya ce ina kira da ana so ganin ka amma da kuka ce wani shi ne an fi kiran wani shi ake yin an gudu wani wani ne hadisi ana shi da kuka ce bai in ka ce in ya ce ina son ka yi kaza in bai saba wa Allah ba sai ka ce amma in ya ce ka yi kaza ko sai ka ga akwai sabon Allah a ciki ko ta hakokin bayan Allah ko yin wani abubuwa da ya dace da amin gari a yau yadda bai akwai ba a kan cikin gaba ne abu da ya da kai da ya riga nan kwanan da za ku yi wa gare shi kawai an subhanahu wa ta'ala amma in ba haka ba kawai da zaki da kuke mun zaci wani mun ba shi shi ne zama shugaban mun duka duka taru in ya fito a gida ku ne sauran jarfa ku kawai ke gani sai ya sauran jarfa ana so yanzu na gani ya zai wata kawo aiki gaba daya kowa ya samu wannan daɗin aiki ya ɗauko dukiyar talakawa ya ba wa cikin jama'a sai ka muka tsaya in ya fito da sande kai zai gani in ya dawo da yamma kai zai gani in ya zuba kiko su ku ne in ya shiga ku ne in ya fito ku ne ba su adalci kuma a zuwa da kawo adalci to duk wanda ya zaɓi yawan zuwa kofar gidan shugaba don maslaha ta ta kawai kullum yau ya fi gobe ya fi to sai ya zama su da alaƙa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dole na abubuwa guda uku tabbata su duk wanda yana yiwa kauye a cikin kwakwai da ba ya abubuwa ne ma duniyar da aka kai ba maganar da rayuwa kauye ba yau da za a je a yi wani kamfani a can kauye a ɗaiɗe ku a kai ku can kauyen ku rika rayuwa da mutane kauye wallahi nan da ku yi ji a yi kafin da ka daga ne ka yi wani jirgin a ingila ba ta da kaiwa a abubuwa na duniya sai aka ɗauko da ta kai kan wani kamar ya kawai da ganin da kan suke rayuwa ga jijiyoyi da yawa ga jijiyoyi kamar abin da su kansu kana shigowa jami'a in ba ke sa wa masu kallo da zai tsaro ni da ba ka da yakin ci a yana sai an ga alama sai mu ga da su Allah ne sun da mu gore yawa wani ne kasance akwai akwai jama'a ya abubuwa da yawa ko da kake a kuma kawai kake kana bukatar wani ruwa ne dan tsafta da za ka sha sai ka rasa wani da cikin da kwana kawai sannan wanda ya yi yi farauta kuma mutum da komi yake kullum ya ce zai kama wani daban ya ci ya ga zai kama wani tsuntsun ya ci ya ga zai a kwakari ba ba ko in ka zo cikin gari to kar ku ɗauka cewa ko da yayi wani abu da ba dai ba ku ce a je tsaye ba za su san kai ko da a san ba to haka ne wanda ya kuma kullum ya zamanto yana can kofar gidan masu yi don masana a kansa ya je shi ne kullum dole ya samu suna da amma idan wata al'umma ne ya kai ga wuri wani da ya samu tsawon da ta a kwanan da zuwa da wata al'umma in ya ba wata al'umma ba ne wata al'umma ne malamin su ba ne wasu malamin su da kowane wata al'umma ne kar a yawaita kar a yawaita a yi kan kasan tsawon a yi kan kasan tsawon yawan zuwa ne da wata al'umma gurgurin yiwon zuwa gurgurin gurgurin yiwon zuwa gurgurin وما إن جلك وإن جيكم والرجل تعالى على أن أرى أشد الكفر والفرقة إلا لو كنت أدرك أن يكون عليه ربنا سبحانه وتعالى يسعون له الكفر أن أرى أشد الكفر والفرقة وأجل الرسول تلك السنة لأن لا يعرف دونها البشر ثم الفرق قلت أن لا يكون قد يكون جماع على رسوله صلى الله عليه وسلم قال والله عليم حكيم Allah shi ne masani a cikin mai hikima ana kan ayu bayani ne da ayu da dawo zan ci gaba da daga nan sai mun zo da aya ne ana da kan ayu bayani ko ko ne ba da wannan ana ana magana ne mu ne Thank you. Thank you. wanda yake yana da hasarori da kuma hasarori da yake da wani da da kuma yadda ya yi su da yawa daga wani yanzu da kalocin da ke wani na masa za su yi ƙarfi da mai sauƙa da tattara wani kuma su yi ne da ya karkar wani wani da ya Thank you. azuhi wanda ya ce mai ke da bada kuma na masu da ba su da don ma ya kuma abin da masu kwama da juna abin da kwama da shi lafiya a da ba su da ko na masu juna ko wani da ba da ba su da wanda ke jarabawa ya kuma ya yi jarabawa ya ba su Allah ta wani wani ba shi da ba su da ba shi da ko wani ke jarabawa ana shi da ba su da shi jarabawa wanda yin jarabawa ko zafi na gaban da ba su da masu neman aiki da aka kasa aiki ne a kan a wani yau ana da ma'aiki da zai ba da ba da addu'a a kan sa da shirke shi har mutum da ke da kuma ya gaba kama da kare da shi ba kiya a cikin wannan wata ne albarka kuma Allah ya ba shi biyan kuma a inda muka wasu a wanda ya shi kuma yana bukatar kai shi addu'a iyayen Allah ya zama mutum kullum yawanci ana yin wannan addu'a din a mantawa da iyaye cikin addu'a wanda da muke yi suna addu'a Allah ta ba mu kada ya kuma mu ya kuma kawo iyaye Allah ta mu da iyaye muna da sunan Allah zai yanka a wannan yini ne ko a wannan wata mai albarka Allah ya yanka mu ya yanka iyaye iyaye mu da duka waɗanda suke raye da iyaye suna raye Allah ta ba mu kada wasu ɗari kuma ana tafka daga cikin wanda Allah ta ba mu kada ya yi waɗanda iyaye da su koma ga Allah ta ba mu kada a cikin kaburburansu ya Allah muna roƙon ka Allah ka sa ina daga cikin da sun kare da gaba ɗaya Allah ka sa an yanta mu daga wuce zuwa aljanna Allah ka fasa mu cikin garuruwan su hada mu cikin da su kyau duniyar da iyalan mu ana tafiya da mu ana tabbata da mu ta shirya ka sa muna daga cikin yan da su daga cikin bayan ka a wannan wata ne a farko Allah ka yanta mu ka mu gani Allah ka tabbata da mu da haddace alƙur'ani da aiki da shi da cikin sunan mu sallallahu alaihi wasallam ko da gaba أقول لهم أنا فتحت لك الأحباب أنا كأنت ولاية متجاوز السماء أنا كأنت مالي أنا سبحان الله أنا خايف أنا سمنا لبسمون كيس أنا سمنا لبسمون الحكومة كما لا يكفي ويجب لقمنا لبسمون أن الأمر تصيب اليوم لقمنا لبسمون اللي قال بليك تكون بعيد لقمنا مفيدة لنفس الجو لقمنا القوات وبعثنا الأخير جامعة أنا خايف mai bukatar wani abu da ana kafin kowa kan bukatar ana shiga mana bukatun da ake yi wanda ke fama da harkar kauriya a harsunan ana tsoron da aka yi tsari wanda ke fama a cikin wuraren ayyuka da matsayin aiki ana tsoron da aka ba su nasa ana tsoron da aka yi albarka a rayuwar mutum albarka a ayyukan ko kada albarka a gidajen ko kada ni'ima da albarka a gidajen suka mana da albarka da hikima a wannan gari na wannan gombe ko na gari wanda suke baki da Allah ka shugabantar da shugabanni na kwarai a wannan jiha kamun a lokacin da za a yi zaɓe mai zuwa Allah ka shugabantar da shugabanni na kwarai waɗanda za su yi aiki na alheri wanda za su taimaki talakawa da aiki na Allah ya gawo Allah ya fara wata ala masu nufin abada Allah ka kuma dawa masu nufin mata ba ko suna cikin kujerar mulki ya Allah ka kinta su zama mutane cikin Isra'ila masu nufin gyara Allah ka kinta su waɗanda ba sa yin barna da cin hanci da rashawa Allah ta taimake su waɗanda su yi cin hanci da rashawa da azurta iyalan su da su kan su kadai su bar kawai sarkawa Allah ka fi da sirrin Allah ka wata su ga wannan da ake rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar جاء المستجاب هو يمكنك على كل شيء قدير وانا الجامعة أنا كل ما لا أعرف شو من الجامعة أنا شخص قليل كل واحد أفضل من الكتاب ويجب كل شيء من الجامعة يقول الناس بعدين بقى أنا بلاش الشخص حينا أقول الناس بعدين بقى أقول رغم أن الله تعالى يقول لنا وأنا أقول يا أنا وأنا أجيب لك أقول لك شيء بيني والمسؤولية أنا أقول لك أجيب مالك وكل ذلك وعلى كثير من القرآن في أحسن الله بما أن ذكر أحسن من مخالف مخالف في المسلمين الكلام يريكم كل حكيم متشرف تقدم متشرف اللهم لك على كثير نقول عذابنا وعلم من شرور يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على الخشية والحب